Right. You are ready? تعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أن أزكى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar yadda aka saba bayan mun samu dogon hutu yau a cikin ikon Allah maɗaukakin sarki biyu ga watan bakwai hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da hudu ga watan biyu 2022 gregorian calendar a cikin izinin Allah maɗaukakin sarki za mu dawo mu ci gaba da wannan karatu namu mai albarka a cikin wannan littafi mai albarka mai suna muktasar sahih bukhari wanda aka fi saninsa da attajiri da tsare li a hadisu jami'in sahi a kafin mu tafi hutu mun shiga kitabul gusli a cikin kitabul gusli mun iso babul gusli bi sa'i wa nahawhi anan insha Allah ta'ala za mu tashi duk da cewa a lokacin har mun karanta hadisi guda da ma insha Allah za mu sake mai tashi babul gusli bisa'i wa nahwihi wannan babu ne wanda yake magana akan hukuncin wanka da sa'i daya sa'i daya hukuncin wanka wani irin wanka wanka na shari'a ko yawa ko wankan janaba ko wankan juma'a ko wankan sallan idi ko wankan haila ko wankan istihada ko wankan musulunci wanda ya musulunta wanka dai wanda yake damfar da shari'a ko na farilla ko ba na farilla ba za a yi wankan da sa'i daya to wadda shi da abinda babu nan zai karantar da mu sa'i in an ce sa'i ana nufin mudu hudu kenan ko cikin mudun annabi sallallahu alaihi wasallam shigen dai abinda ake yin zakka da shi dinnan yanzu shi ne kwatankwacin kwanan sha ko ya kai kwanan sha fafakin kwanan sha ko yau to adama ruwa shi fafaki ne dama shi ruwa dama baya toliya ko yawwa to mukaddara sa'i daya amuna mu a hausance kwanan sha to yanzu za mu magana akan duk da cewa shi sa'in ma'auni ma'auni ne akwai iraki shine akwai bagadadi akwai makki ko madani da sauransu kowace kasa a wancan lokacin da abinda suke auna sa'insu wanda za su fitar da zakka da shi amma dai generally tafin hannu hudu ko in ka hada su biyu ai biyar kai ko yawa arba'ata amdadin ne ko muddu hudu irin muddin annabi sallallahu alaihi wasallam guda hudu shine yake bada sa'i daya to yanzu mun yi kiyasin sa ana mu a hausance zai ba mu kwanan sha guda daya to babu da yake magana akan za a iya wanka da kwanan sha guda daya ko na janaba ko na jama'a ko kuma na duk abin da muka ambata din nan sannan sai ce wa na hawihi da matara kama da shi shine abin da ya kama da sa'i kaga wannan ya dada bamu kofar da muka kiyasi da kwanan sha babin wanda yake magana akan yadda za a yi wanka da sa'i daya ko kwanan sha domin kwanan sha kwatankwacin sa ne ko yauwa a wajen wato kenan mikdar ko kuma zai iya zama mikdar din wato kenan a wajen fifi ko ko gazawa ai ma'ana shi ne da abin da ya dan gaza shi kadan ko kuma da abin da ya dan fi shi kadan misali idan zai daya mudu guda hudu ne a cikin mudan annabi sallallahu alaihi wasallam bai yawa mudu biyar ko kuma uku da rabi still zai iya isan mutum tunda nan wani hayi wani hayi wani hawi hidin nan bai da wato kenan kaidi hadisi na farko a cikin wannan babi an karbo daga wato kinana na Aisha Allah madaukakin sarki yadda da ita yake cewa annaha su'ilat an gusula rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an tambaye ta dangane da hukuncin wankan annabi sallallahu alaihi wasallam in annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi wanka da ya yake ko kuma da wani mikidari yake yi ma'ana na ruwa kenan ruwa nawa ne yake isansa fada abi ina'in sai ta ce a kawo mata wato kenan wani kabaki ina zai iya kunkota irin kwarya ko kwangiri ko daro ko bokiti ko langa ko wani abu makamancin wannan ko yawwa na haumin sa'in kwatankwacin sa'i guda daya wato kenan ina da aka kawo a wannan lokacin cikinsa kusan shi ne yake cikin sa'i daya ko kuma shi ne yake cikin kofin sha kwanan sha guda daya don haka fakta salat sai ta zo ta yi wankan sai ta yi wankan wa afadat ala ra'asiha ta ɗebi ruwa ta kamfaci ruwa ta zuba a kanta ta wanke wa bai na sa'ili hijabun a matsakaninta da shi mai tambaya ɗin a tukinan akwai shamaki da tambaya akwai shamaki imun da wasu nadu zamu ga wanda suka tambaya ɗin muharramanta ne ko kuma wanda ta yi wankan a gabansu muharramanta ne don haka malamai suke cewa wankan da ta yin akwai hijabi a tsakanin su amma abin da zai sutura iyanar din ta yi kasa saboda yanzu misali tana son ta karantar da su ne kuma karantarwa ta zahiri ko sai ta shiga bandaki ta yi wanka sai ta fito to me ta karantar da su babu dole da hijabin ba zai kai yadda hadisin zai bada ma'ana hijabin ba zai kai ya rufe komai da komai na jikinta ba yawa daga iyaka nan ɗinta isama sarka gabi da suka simfata shi ne da ruwa din a kanta ko kuma malamai suka ce a gwargwadon abin da muharraminta zai iya kallo a jikinta dai da shi mai tambaya din muharraminta ne da aka sai ta fara musu wanka practical so da gani sassama sannan ta tsogura ta wanke kasa sannan ta gama ta nuna musu kuma gwargwadon ruwan ta fito suka ganta ta yi wannan wanka din a fakta salat wa fadat ala rasiha ta kwara ruwa a kanta wa baina hawa baina sa'ili hijabun amma akwai shakamaki a tsakanin sa hijabin da ba zai hana shi ganin wasu daga cikin practical aspect na abin nan ba kaga a cikin wani hadisi akwai wato kenan nuna basirar na Aisha wajen karantarwa da misali ko yawwa wala Allah yana daga cikin abubuwan da tura suka fahimta a cikin karantarwar addinin musulunci suka ce in za a karantarwa ana bukatun teaching aids abin da zai fitar da practical aspect na abin da za a karantar saboda ɗalibi ya fahimta aka ce teaching aids yana daga cikin abin da ke sa ɗalibai su fahimci abin da ake karantarwa da gaggawa a wani wuri ma suka yanzu kamar mu mun je teaching practice supervision duk ɗalibin da baya da teaching aids ma kaga ana masa rage masa wani daga cikin maki saboda ya tawaye wani bangare na karantarwa to wannan already na na Aisha Allah madaukakin sarki ya riga ya tambaye ta kuma akwai yana karantar da mu har takaita ruwa tunda kofi ɗin kwanon sha guda ɗaya ya isa wanka kaga mun za mu wanka sai mun je mun cika bokiti sai mu je mu yi kwarar ko kuma ma mu buɗe shawa fa fa fa fa fa fa da sauransu yawa amma duka waɗannan sun danganta ga samuwar ruwan da yanayin da ake ciki kaga kenan yanzu kamar ma manzo Allah sallallahu ya karantar da mu ta hanyar abin da muka fahimta a gurin nana Aisha ita kuma ta hanyar ta fahimta a gurin sa shi Allah sallallahu cewa mutum zai amfani da mafi karancin abin da yake da shi don cimma bukatarsa na addini kuma za mu iya transferin din wannan har yanzu kuma cikin abubuwanmu na duniya abubuwanmu na duniya mutum yana da bukatan kaza amma baya da kaza sai daidai abu kaza wannan dan abun da kake da shi din shine za ka yi amfani da shi ka yi talabin har ya kai ka zuwa ga yadda ya kamata ko to wasu ka cewa a wise man is the one who makes use of what he has in order to get what he needs to da ka wannan hadisi na karanta da mu wato kenan abubuwa da yawa hadisi daga an jabir bin abdullahi radallahu anhu annahu sa'ala rajulun عن الغسل سأله رجل كيسو سأله رجل عن عن الغسل wani mutum ya zo ya tambayi jabir bin abdullahi dangane da wanka dangane da wanka wani asibin na wanka faƙala sai yake cewa ma ya fi ka faƙala ya fi ka sa'un ta ce masa sa'i ɗaya zai iya isan ka kenan daga wannan amsa mun fahimci cewa yana buƙatar yana tambaya ne akan gwargwadon ruwan ba yana tambaya akan kaifiyan wanka ba walala da kaifiya yake tambaya sai can su ga yadda ake ka wanke nan ka wanke nan ka wanke nan ka wanke nan amma an san da ya bashi sai ya ce masa ya fi ka sa'un sa'i ɗaya ya ishe ka ma'ana kwanan sha na ruwa ɗaya ya isar ka ya ishe ka zai zai gamsar da kai a ayin wanka faƙala rajulun sai wani mutum ya ce yanzu can ya ce sa'alahu rajulun wani mutum ya tambaye shi a wajen amsa sai ya ce faƙala rajulun sai wani mutum ya ce kenan kaga kaman mutumin farko ba shine mutumin biyu ba yadda siyaki din yake karantarwa wajen mutumin da ya tambaya daban wani mutumin da ya yi wannan magana da za mu karanta ta yanzu shi ma daban kenan mutanen da suka zo su ba a wajen tambaya na ba mutum ɗaya ba ne kamar yadda wasu daga cikin ruwayoyin wannan hadisi din suka nuna wasu mutane da suka zo ba mutum ɗaya ba amma da ya ce sa'alahu rajulun din nan ai majazi ne ai niyabatan anil akarina ya tambaya ne a madadin sauran mai tambaya ya tambaya ne a madadin sauran don haka shi ma sai yake annabi jabi bin abdullahi da ya tashi bashi ansa sai adiresin dinsa shi shi da shi da ya tambayan saboda saura su je ta yafi ka sa'un ai sa'i ɗaya ma ya ishe ka kofin kwanan shan ruwa guda ɗaya ya ishe ka sai wani mutum ya ce a'a ma yafi ni ni fa babu yadda za a yi kofin kwanan shan ruwa guda daya ya ishe ni ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba kenan ya saba fanta mawa kyau ko yawwa a rayuwa wai su mutane haka suke in sun zo suna son abubuwa dewa kuma abinda wani hadisi yake karantar da mu shine cewa ya kamata abu kaza ya gamsar da kai a lokacin bukata mun gane saboda an san da ya bayi sai ce faqala jabirun jabir sai yace masa kana yakfi man huwa awfa minka sha'ran ai kuwa wannan sa'i ɗayan kwanan shan ruwa ɗaya ya kasance yana wadatar da wanda ya fi ka yawan gashi saboda daga cikin sifa annabi sallallahu alaihi wasallam da suke sifatawa yana da gashi mai yawa Allah madaukakin sarki ya bashi gashin ka da gashin gemu da sauransu kai kuma gashin ka bai kai abin nan ba shi kuma na isa salama sa'i ɗaya yana isan sa kamar yana karanta baya kai kuma ka ce ba zai ishe ka ba kai wane ne ya fi ka maza man man huwa aufa minka sha'ran wanda ya fi ka yawan gashi ya kamata ce ya fi ka bukatar ruwa a lokacin wanka amma yana isan sa wa khairun minka sannan kuma wanda ya fi ka ma alkhairi ko wanda ya fi ka alkhairi a rayuwa idan kai kana ganin kai wane ne to ga wani wanda yake ya fi ka zama wana sannan wannan abin kaɗe wannan kwanan shan ruwan guda ɗaya ma wato kinan yana isan sa kuma yana gamsar da shi don haka kai ma ya kamata ya gamsar da kai kun gane wannan yawwa sauraka sai ba shi wannan amsa summa amma hun fi saumin sannan sai ya limance su wato kenan a cikin tufa guda daya amma hun fi sobi amma hun wannan damirin wa yake koma amma hun sai ya limance su ya shugabance su wani ne yake magana wasu suna mai da wane ne ya limanta sun ma'amma hun fi saubin sannan sai ya limance su a cikin tufa guda ɗaya sallah aka tashi aka yi siyakul hadisin ya nuna sallah aka tashi aka yi bayan an yi wannan magana sannan sai ya limance su yawwa jabir bi da abdullahi shine abinda mafi yawan malaman hadisi suka fi karkata cewa jabir bin abdullahi ne duk da cewa amirin abu da amma wasu suna ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne jabir da yake bada labari ya ce maka ai wanda ya fi ka alkhairi ta wajen yawan gashi da daraja shi wannan kwanan shan ruwa yana isarsa sannan yana limantar su wato kenan a wajen sallah amma kuma abin da fi zama a fili shine shi jabir din da yake ba da wannan labarin yana shine ba da ilimin kiwon na mutane kenan mutanen da suka zo sallar nan su ne ake magana a kansu jabir ya limance su bayan an gama wannan sai aka tashi sallah sai jabir ya wuce gaba mun gane wannan sannan sai tafi sabi a tufa guda daya kenan la'alla kwarjalle ne guda daya yafa shi kenan haka ya wuce ya yi musu limanci fatin ya ce saubin guda daya ko kamar za ce mutum ya tabo daga shi sai jallabiya jallabiya kadai a jikinsa sai ya wuce ma mutane mulai kuma ya shi ya fi kowa da cancanta ya limanci ya wuce ma mutane limanci wannan hadisin kamar yana nuna mana sallar nan bata da matsala ko tunda ai abin da ake bukata shine ma yasurul aura malaman fiqh suka ce mana auratul rajuli min me min bayri surratihi ila rukubatihi ko ba da ya sace ce wannan gurin shikenan sallah ta yi la'alla ko aikin hajji ne la'alla ko kuma sun same shi a cikin wani yanayi kuma kun san da akwai matsalar sutura din kanta ba ko yawa ta hadisin ka'ab bin malik ko yace da aka zo aka ce an yafe musu matsalar sunna yace rigunar sa guda biyu dauka kyautar kuma dama su suke da ya mallaka sadaka ya je ya aro guda daya ya zo ya saka sannan ya tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda murnar aya ta sauka an yafe su mun tunar da wannan hadisi ina ji mun tara karanta shi yawa kamar tarihin rayuwar sa'id bin zaid lokacin da sayid na umar ya bashi gwamna a iraki daga cikin kwamfilin nan da aka kai a kansa gurin sarkin muminai shine akwai ranar da baya fitowa da aka ritsa shi a gaban jama'a a cikin masallaci ya ce rigarsa guda ɗaya ce yake sati guda da ita ranar in sati ya cika sai ya karbi aron ta matarsa ya rafa a jikinsa ya wanke wannan din ya jira sai ta bushe sai ya saka sai ya dawo kaga wani yana nuna mutum dadin akwai matsalar wato kenan tufa saboda haka ba abin mamaki bane a ce wai mutum kaman Jabir bin Abdullahi ya yi ma mutane limanci a cikin kwarjalle guda daya kuma ko a yanzu da lokacin da sutura ta wadata mutum ya sa wata jallabiyarsa ko wata malamalin ɗinsa ya buga ta ya yi sallah ya satirce ko jikinsa ta ko'ina insha Allah ta'ala wato kenan wannan sallah ta yi babu matsala akan na binjima mai zai hana ta aiki binjima ta fi jallabiya inda ka tattare ta kwa gyara ta in ka tattare ta ka tattare ta ai ta fi abin da ta fi ta fi jallabiya ma irin na in ba irin limamin shehi za ka yi magana ba limamin shehi mai alkyabba babu ma fada ala ra'asi salasan babin da yake magana akan hukuncin wanda da zai yi wanka ya ɗebi ruwa sau uku ya kwara a kansa ya ɗebi ruwa ya kwara ya sake ɗebi ruwa kwara ya ɗebi ruwa ya sake kwara ko yawwa kamar wani hadisi na so ya karatar da mu fiyan wanke kai idan mutum ya zo wanka sadaka sai takaita a kan kai sau nawa kamata a ce mutum ya wanke kansa an jubair bin mut'im radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma ana fa ufidu ala ra'si thalathan wa ashara bi yadayhi kiltayhima jubair bin mut'im Allah madaukakin kirki da shi ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana maganan kaifiyan wanka yadda yake kai ce amma ni muhammadu kenan ko sallallahu alaihi wasallam amma ana amma ni muhammadu sallallahu alaihi wasallam fofi da ala ra'asi talata in na zo yin na wankan to na kan ɗebi ruwa ne na kwara a kaina har sau uku na wanka na ɗebo ruwa na sa a kaina na wanke na sake ɗebo ruwa na sa a kaina na wanke na ɗebo ruwa na sa a kaina na wanke salasan sau uku wa shara biya dai sai ishara da hannayensa guda biyu kiltaihima dukansu su su biyu haka zan ɗebo ruwan sai in zuba kenan kamar shi ma na karantar da practical aspect nasa kenan ko saboda haka yanzu dan na Aisha ta kwatanta mana practical aspect na karantawa kaga ba abin mamaki bane wala ajaba an tadlu ash-shamsu min sharqi rana ta fito ta gabar ai ba abin mamaki bane yau ba mamaki da rana ta fito ta gabar saboda haka yanzu kenan ana son a wanke sau uku haka kuma littattafan fikihu na mu na malikiya kusan suka tuno na mana gasal ra'asi salasa maratin ko a wanke sau uku to wannan kuma ya danganta ga yadda mutum ya wanke in ya wanke sau uku ya gamsar ko wankewa shikenan amma duk da haka sai suka ce wannan akallu ne na abin da ake bukata idan ukun bai gamsar ba to za a bukaci na hudu aka ce wanke hannu sau uku sai ka wanke sau uku kuma bai wani guri bai samu ruwa ba to abin zama ba sau uku ka wanke ba in ji wasu malama wasu malama suka ce a kai sau uku yanzu kana bukatan kara na hudu wasu suka ce a'a ba ka wanke sau uku ba domin ukun yakan gamsar kai kuma naka bai gamsar ba don haka naka bai yi uku ba a lokacin da ka wanke sau daya ka wanke sau biyu ka wanke sau uku to duk Allah ɗayan kake ko a biyu amma don da ya gamsu don haka akan wannan wasu malamai suke cewa kenan in an wanke na farkon ma ya gamsar gaba ɗaya to shikenan ko suka ce iza au ababil ula idan na farkon ya gama ma to da na biyu da na uku su za su zo ne alal istihbabi sai suka bi da su a matsayin babi mustahabbanci tun da dama bukatar ko wanka ne kuma ko da rumbuta to yayi wanka sa da rumbuta ba magana ta ta da dama ka wanke ne kuma ka wanke da wankewa daya Allahu ta'ala a'lam akan wannan wasu malamai suke ta idan mutum zai wankan janaba in ya bi a bakin kogi in yayi niyya in ya tsalle ya tsunduma in yayi budin budin ya fito shikenan magana ta mutu ai ko ina ya jike wallahu ta'ala a'lam babu man bada bil hilabi aw tibi inda al babu da yake magana akan mutumin da ya fara da alhilab awo tibi ko kuma turare inda lugusli a wajen wata kenan wanka wannan kalma hilaf din nan malamai da yawa sun ba ta ishkali a wajen wata mudabakanta da babin suka ɗauke shi tunda an ce alhilabi awo tibi au anan littakiri ne ko imma haza au haza kuma kaga au tana ba da wato kenan hukuncin na farko ya binabi bidibi bilhilabi aw tibi sai suka ce abinda ake nufi da hilabi turare ne ga kuma tibi ya zo ya fitar sassara shi fili kuma inda gusuli to wanda zai zo wanka sai ya fara shafa turare sauraka sai abin sai ya yi iskali musamman kan kalman alhilad din don haka wasu malamai suka bar shafar fasaran sana asali a turare wasu suka ba shi tawili wasu suka wato kenan kallafa wa kansu bayanai mai tsanani a kai amma in an yi in hadisan da suka zo akan wannan za mu cikin alhilab din ba turare yake nufi ba daga cikin wanda suka bayyance shi a wajen turare akwai ɗaya daga cikin manyan malaman imamul bukari al-ismaili yake cewa a nan yace rahimallahu bukari yace likulli likulli insani ko ku botin ne ko menene yace Allah madaukakin sarki ya rahama a imamul bukari da ya kawo wannan kalma a wannan babi bata dace ba amma kowane mutum da irin nasa takaitawar ko gajiyar ko menene yace menene muhimmancin wannan a wajen wanka tama inda ta tabo safarci alhilab na ashe wani kwano ne wanda ake tatsan abin nan menene naka ne sunanta taguwa yawa raƙuma gwargwada wani ma'auni ne wanda yake cika in ka tatsi saniya raƙuma guda ɗaya kana gama tatsanta wannan ƙwariyar tana cika ita ce ake kiranta alhilab mun gane saboda idan kosasshiya ce kusan zai kai kusan sa'i saboda haka kenan abin awu ne na madara kuma za a tunda kwano ne za a iya ɗiban ruwa da shi a yi wanka don haka man bada abil hilabi ai man bada a rusulu bi miqdaril hilabi shi ne miqdaril sa'i kenan ko gwargwadon sa'i kenan wanda ya yi wanka da gwargwadon ruwan da za a zuba ya cika hilab ko yawa so sannan kuma sai na suma tif sannan kuma da wanda ya fara wan shafa turare kafin ya wanka ɗibi ɗin wannan ya fito fili shi ya fito a mahallinsa mun gane wannan an karɓar daga nana aisha tare da Allah na qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam idza iktasala min aljanabati annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in zai yi wankan janaba haka ne da abi shay'in na hawal hilabi sai ya ce a kawo masa wani abu wanda yake cikinsa zai kai kwatankwacin hilab shine ce kai kwatankwacin wannan kwanan sha da muke magana kenan na hausance fa aka zabi kafihi sai ya ɗauko shi da tafin hannunsa ya rika ɗiban ruwa fa bada a sai ya fara mai bishikin ra'asi o bishikin ra'asihi al'aiman sai ya fara wanke tsagen kansa na dama sun mala'aisar sannan tsagen kansa na hagu kaga da yawanci abin da muka tafi a kansa shine in ka zo wanke jiki shine za ka tsaga tsagen abin nan ko ka wanke tsagen dama ka tsange amma kaga wannan yana nuna macen kan ma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fara da tsagen kansa na dama sun mal'aifar sannan ya wanke tsagin kansa na dama faƙala bihima ala wasu ɗura'asihi ai menene faƙala bihima ai fafa ala misala ma fa'ala bihima sai ya aikata kwatankwacin abin da ya aikata a tsakiyar kan in ya wanke gefen kan ya ɗiba wanke gefen kan sai ya ɗiba ya wanke tsakiyar kan ma yanzu wannan hadisi ya nuna kyan kamar matakai uku ne a wajen wanke kai haka ne yawwa sannan kuma abin da duk da haka abin da ake wankan da shi gwargwadon hilaf shi ne gwargwadon abin da za a tatsi ƙoshashiyar taguwa guda ɗaya abin da wannan nuna nata zai cika kwatankwacin sa'i ɗin ko kuma abin da Allah bai zai ƙarisa man sa'i ɗin ba Allah ta'ala ala kuma wannan kazi yana karanta da muka fiyar wanke kai ko yawwa babu idza jama'a thumma ada kuma da yake magana akan hukuncin mutumin da ya kwanta da iyalinsa sannan ya bukaci kwantawa kuma duda ya bukaci maimaitawa wanka nawa ne a kansa to ɗaya ne eh ya yi amfani da iyalinsa bai wanka ba ya sake maimaitawa kuma du to menene hukuncinsa wa ana radiyallahu anha qalat كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم tace na kasance ina shafawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kenan turare fa yatufu ala nisa'ihi sana sai kewaya kan matansa summa yusbihu muhriman kuma wayi gari wato kenan ya dauki harami na aikin haji yan da khutiban yana kanshin turare mana yana bubbugar da kanshin turare a jikinsa tun da ayan shafa masu turare kafin abin nan yawa saboda na farko idan mutum ya wanka ya sa harami a jikinsa shafa turare ya zama mai ya zama haramun ko yawa idan kuma ya kuskure ya yi akwai penalty a kansa na yanka ko na abu makamancin wannan ko saboda haka sai shafa turaren kafin yi wanka kamar kenan wannan hadisi yana nuni cewa an tafi gurin aikin haji ne la'alla ko kuma daren za a tashi da safe za a tafi zulhu laifa a jihar dauki harami ko amma ta nuna cewa ya tofa ala nisa'i ko ya tofa ala nisa'i kenan zai kewaye ɗakin matarsa je kan wani je kan wani je kan wani je kan wani je kan wani je kan wani je kan wani je kan wannan la'allatin da za a yi tafiya da wadda za a tafi da ita da wadda ba za a tafi wadda aka tafi da ita kaga yake shiga yakin haji ba sauran kula mace wanda aka bata a gida ba za a jima ba a dawo ba ko wadda aka daga cikin polisin sa sai yakan kewaya kan matan kamar haka hadisin yake karantar da mu cewa yakan kewaya su kowace jibiya mata bukatun wannan da sassafe sai waye gari ya ce harami sai ya abin akwai karantarwa ta ina ya kasa idan kana tare da mutum kai kokarin bashi haƙƙinsa a lokacin da ya kamata fiqhun da zai karantar da mu ko ba ka ban ya tafi la'alla misali yana da mata tara wadda abin ya bare a kanta kaga mata da damuwa mun fahimci wannan yawa ba zunzurutun sha'awar ba akwai calculation na ba da haƙƙin wadda kake tare da shi wadda kake tare da shi ya kwana biya ɗakin wannan ya kwana biya ɗakin wannan ya kwana biya ɗakin wannan bayan kwana bakwai kaga da saura guda biyu wanda ba a dawo kansu ba kuma ya tafi ko yaushe zai dawo aikin hajji da sauransu Allahu ta'ala a'lam
karma na'am
wannan hadisin ba za mu iya daukar sa a matsayin karin bayanin wancan unwan na wancan babin da aka ce saboda ya magana turare saboda ya magana a kan tunani saboda wanda ya yi nufin wanka kuma gashi ya sa tunani kafin wanka zai ba imamu eh shi ta saboda ya magana ga- kan turare na eh haka ne zai iya abin nan Aisha sana ce maka wancan a wan- a wancan sun yi mutum magana to me ya kawo turare a wajen wanka na yawwa to wannan kuma kaga ya- ya fitar da shi fili ya fitar da hikimar wanka shi yasa bai yi bayanin sa a can ba ya fitar da hikimar tu- turaren yakan shafa turaren kafin ya wanka saboda in ya wanka da zarar ya wanka har ya je aikin hajji ya gama aikin hajji ba shi ba shafa turare don haka in ya shafa tunda turare mai kai shi ne zai ci- zai ci gaba da abin dinsa a daidai lokacin kenan ba ba a dok- ba ba a hau doron shari'a ba kuma kaga al'ada ne na mai aikin hajji musamman a wancan lokacin hajjin da kafa ake tafiya ko a kan raƙumi tun daga madina za su tafi har maka kilomita wajen 500 ta haka ka'ida ne sai ka yi gumi mutumin da ya gumi ko zai karni ka'ida ne mutumin da ya gumi zai karni kuma aiki na ba na rana ɗaya ba na rana biyu ba na rana- kwana nawa za a yi ana tafiya saboda haka yana buƙatar shafa turare amma kuma shari'a ta hana shafa turare don haka sai riga malam masallaci ko yawa ya karanta da mu da muhimmancin wato kenan tsafta wallahu ta'ala a'lam wa anas radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisa'ihi fi sa'ati alwahida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kewayawa kan matansa wato kenan a awa daya ma'ana a lokaci daya ma'ana a dare daya kenan fi sa'atul wahida min al-layli wan nahar ko da daddare ko da rana gwargwadon wato kenan dalilin da ya sa zai kewaya kansu din wasu malamai sukan ce kan kewaya sai zo kusan su wannan yaje dakin wannan ya tattauna da ita yaje dakin wannan ya tattauna akwai ruwaya da take nuna kusan haka nan ba tare da bugairi masisin ba tare da wato kenan ya shafe su ba to amma wata ruwa ta fitar da shi kwallo-kwallo kamar wannan ta fitar da shi wato kenan kwallo-kwallo yakan kewaya kowace ya je ya biya mata bukatanta wa hunna ihda ashara su su goma sha daya su su goma sha daya matan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ruwata a wata ruwaya tis'u niswatin su lokacin suna mata guda tara suna mata tara wanda ta goma sha daya la'alla ya hada da wa'anda ba a zanna tare da su ba kamar na Khadija wanda wannan kuma ta'adil da ya dawo da tara wa'anda suka zauna a lokaci ɗaya ga wannan ga wannan ga wannan ga wannan ga wannan ga wannan ga wannan ga wannan wannan guda tara su ya zauna da su a lokaci ɗaya kowa ta san cewa wance matar wani ne amma ka gana na Khadija ita ba ta abin nan wala'alla kuma ko kuma sun kirga da mariyatul kibtiya duk da cewa ita sadaka ce ko kuma sun kirga da wata daga cikin matan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura ya saki wallahu ta'ala alam kila sai aka ce awaka ne ya ko zalik a'a zai iya hakan zai iya hakan mata tara dare daya duka kewaya su qala sai yake cewa kunna natahaddath annahu utiya quwwata 30 mun kasance muna taɗi a junanmu muna cewa la'alla dai annabi sallallahu alaihi wasallam an ba shi karfin namiji talatin karfin namiji karfin nam- karfin namiji talatin Allah madaukakin sarki ya bashi haka suke calculation ba maganan annabi sallallahu alaihi wasallam bane wannan su sahabbai a junansu yanda suka karance shi zuwa bincin karfi karfi zuru yana da karfi na namiji wanda ba zai gaza talatin ba don haka da ya kewaya mata tara a dare daya ba wani abin da bane muhallin shahid na maganar mu shine cewa duka in ya tara na iya wanka ɗaya shikenan in yi wanka ɗaya shikenan yawwa in yi wanka ɗaya shikenan to a masu mata ɗaya ma aiko da yakan kewaya sau tara ba dare ɗaya ko yawwa to shine zan sami mutane masu hakan nan na kuma yana karantar da mu dangane da hakkin mata abinda ake bukata adalci adalci yawwa a wajen rabo al'adala fil qasama adalci a wajen rabo sadaka in duk zaka kewaya su kowa ka bada hakkinta sai ka zo ka ci gaba da normal abinka baka cuce kowa ba baka tawaye hakkin kowa ba har wasu suke cewa kenan inda a ce misali yau za ka sha'awar can ko ba na ran can mu ne sai kuma ka je can din to sai kuma ka samu wani lokaci ko da ka zo ka biya nan in kai haka kai abin da ake kira bara'atul zimma ka kubutar da kanka daga laifi tunda ai haƙƙi ne na a kai adalci a tsakani ita shari'a abin da ba ta so kai zalunci ka zalunci wannan ko ka zalunci waccan yawa in ka daidaita durin da sau ya ɗebe ka kai can to san ya ɗebo ka kuma kai nan sai ka daidaita a tsakani kai da kanka ta yadda ko da gaban ubangiji aka je ka ba za a kama aka je ba za a kama ka da laifi ba to in kai wannan kayi abin da ake kiransa bara'atu zimma ko ka kubutar da abin da yake wuyanka wato kenan na haƙi illa iyaka wani lokaci yakan kawo rikici ran da aka samu rashin haƙuri a nan ɗin ko kuma aka samu rashin fahimta a ɗaya gefe ɗin saraka shi yasa malamin fikihun suka fi dagewa akan cewa kawai ranar kwanan nan kana nan ranar kwanan nan kana nan wallahu ta'ala ala kun gane wannan babu man ba babin da yake magana akan hukuncin wanda ya shafa turare ana aisha radhiyallahu anha qalat كأني أنظر إلى وبيد الطيب في مفرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهرم أن الله ودكم سكي ددنا عائشة take cewa kaman yanzu hakan nan ina ganin wato kenan alamar hasken turare mahaɗar tufar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana cikin harami lokacin yana cikin harami kenan kafin ya yi wankan harami ta shafa masa turare ta fesa turare a jikin abin din kuma ko turaren da da yake ba dan feshe bane haka dan bulbula ne to in ka bai ya fi nashewa so da har an tafi cikin harami an tafi aikin hajji amma in ta gaishi tunda ita tana da masanin ita ta sa turaren ta san daidai position da za ta iya gani ko za ta ga traces na wannan wato kinan turaren da ta shafa wa annabi sallallahu alaihi wasallam a daidai wannan lokacin shine take bada wato kinan kuma kaman yana nuna cewa tana bada hikaya ne la'alla bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da shekaru tana ma mutane bayani a akramakin lahu ya halatta kaza kaza kaza ai abin da nake wani yanzu hakan nan a ido na kamar ina ganin alaman wannan turaren a jikin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da na shafa masa washe gari ya sa harami ya tafi yana aikin haji ga alaman turaren kuma a jikinsa wanda aka saka kafin ya ɗauki harami kenan mun gane wannan? eh? a sutura ne a sutura ne a sutura ne in an gangan jiki ne zai fi saurin fading out ai sannan kuma yana da gangan jiki ne in ta shafa zai iya abin nan kuma zai iya daukan a jikin nasa ma kamar misali a ce kafin yi wankan amma mafi yawan abin da al'ada ta fi zuwa da shi idan a jikinsa ta shafa kuma ya je wanka traces din zai zama les in ma har akwai amma inda a jikin sutura ne ta shafa kaga da mutuwar suturan zai wankan ba zai je wanka ne zuwa dauka ya saka to traces din zai fi zama a jikin wato kenan sutura din saboda ruwa kaga malaman science suka ce mana wai everything is soluble with water ko yawa komi da ka sani in ya haddar ruwa zai iya narkewa wallahu ta'ala alam babu taklil sha'ri hatta idza dhanna annahu qad awa basharatahu fa afada alayhi wannan babu yana magana idan mutum ya zo wanka daga da ke kira talil sha'ri tsatsaife gashi ko wai mun alittattun fikin mun gani wata kalilin lihiyati wata kalilin sha'ari wata kalilin menene da sauransu ko ta kalilin sha'a tsatsafewa gashi a gyaggyara shi a gyaggyara shi a lokacin wanka ake nufi ba da kun ba lokacin da mutum yake wanka ya tsatsafe ya tsatsafe ba ya tabbatar cewa ruwa ya shiga ko ina hatta idza zanna annahu kad arwa basharatahu sai ya tabbatar zanna kuna bi ma'ana aiqana har sai ya tabbatar cewa ya jika jikinsa ma'ana ya ratsa jikinsa sannan a fada alaihi sai ya tsibi ruwa kuma ya kwara mun gane wannan ina jin kwanaki ma mun karanta ko yakan da sa hannunsa haka ya sa ya tsatsefe ka ya tsatsefe tsatsefe tsatsefe tsatsefe tabbatar da cewa ya shiga walala wasu malamai suka ce yakan tattoshe gafin ka kwara ruwa a jikinka yakan tattoshe kofar da ruwa zai iya shiga saboda gudun murakar ta kama mutum saboda mafi yawa wanka irin wannan da muke magana an yin sa da asuba ko kuma cikin dare ya fi zama lokacin sanyi kuma akwai probability na kamuwa da mura musamman a lokutan da da ake yin banɗaki a buɗe yanzu an dan samu sauki ana bandaki a cikin daki ko kuma dan bandaki ma ana rufe shi kirif da sauransu da kawai bayan dakin za a shata zana ne kawai a kewaye in ka fito ka fito da exposed to kowane irin hazard mun gano wannan to saboda haka wanda yake wannan ya fi kamuwa da mura idan ya bude bai tattoshe kofar gashin bayan ruwa iska ta hura ruwa ya abin da sa wallahu ta'ala ala la'alla wannan abinda yake nufi kenan wa an harada Allah ana qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala min aljanabati ghasala yadayhi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza tasala idza nan fujaiya ce ko ba fujaiya ba ai idza tasala ai kullama tana nuni akan at-tajaddud ne hukuncin ta idza bi ma'ana kullama kullama tasala duk lokacin da zai yi wanka ta ku ija ba ku za a nan ba ku ja iya bace duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai yi wanka minal janabati na janaba ga sala ya dahi yakan wanke hannayensa na farko kinansa wa tawadda wudu a salati sai yayi alwala irin yadda ake yin alwalar sallah yadda za a yi alwalar sallah haka zai yi alwalar sa summa iktasala sannan sai ya wanka sosai kenan sai ya fara wanke hannunsa sannan sai ya yi alwala sannan kuma sai ya yi wanka sun ma yukallulu biyadaihi sha'arahu sannan sai ya tsatsaife gashin kansa da hannayensa hatta izazanna har sai ya tabbatar izazanna huna bi ma'ana aiqana muka ce ko sai ya tabbatar annahu qad arwa basharatahu ya jika fatar jikinsa ruwa ya taba afada alaihi alma sai ya kwara ruwa kuma salasa maratin sau uku suma gasala sa'ir jasadi sannan sai wanke sauran jikinsa kama akwai dan iskala cikin wannan ko musamman idan muka yi la'akari da ma'anan summa summa tana da cikin huruhul atafi wanda take tufidu at-tartiba wa ta'khir haka ne at-tartib wa ta'khir ko kuma a tartib bi muhulatin kaga wau baya fa'idanta ba dole ne fa'idantar da wannan muka ce ja'a muhammadun wa zaidun wannan da wannan sun zo su ba dole ne muhammadu ne ya fara zuwa ba ko ba dole ne zai da abin nan kawai yana fara nuna cewa muhammadu ma zo zai ya zo amma in kace ja'a muhammadun fa zaidun akwai takibi ko amma mubasharatan a mafi yawan abin nan wani lokaci yakan saba sun ba kuma yakan kawo jinkiri sai da wannan ya zo da aka samu dan jinkiri sannan sai wannan ya zo shi ne sun take ba da fa'idansa a nan gurin haka ne to amma a nan sai ya ce idan ta sala mina janabati ga sala ya dai yakan wanke hannayensa ko wata wadda sannan sai ya yi alwala wudu'a li salati wudu'ahu li salati irin alwala da yake zan sun maktasala sannan sai yayi wanka yanzu ya wankansa ya gama sai ta ce kuma sai ta kuma sun mai yukallilu bi yadayhi sha'arahu sannan sai ya tsatsafe gashin kansa alhali kuma kaga tunda an yi amfani da summa kenan wankan ya fara zuwa kafin wannan sadaka asumma a kenan ba kullun ne take bada wato kenan wannan fa'idar ba ba kullun bane wani lokaci takan zo bi ma'ana au yanzu a- a- ko wani lokaci takan zo bi ma'ana waw sadaka yanzu anan ta zo da ma'anan waw ne waw kuma baya bada fa'idan tartibi mun gane wannan yawwa saboda haka ah, da ya wanke hannun nasa abu da ya biyo baya shine taklilin sha'ari sannan abin da ya biyo baya sannan shine sai wanka mun gane wannan yawa sau haka shine zai fi bada fa'ida ya wanke hannunsa sannan sa hannunsa ya dan sa tsatsafe gashin kansa daidaita daidaita sannan sai ya ɗebi ruwa sai ya kwarara a jikinsa domin in ya ɗebi ruwa ya kwarara a jikinsa ya yi wankansa kuma babu fa'idan kuma ya takalli ta alili sha'ari tunda ya riga abin yawa Allah samu fahimta to wannan shine abin da yake nufi wallahu ta'ala alam na yayi alwala kamar yadda zai yi sallah shine ma'anansa summa tawadda'a wudu'ahu lis-salati ai sai yayi alwala irin alwala da yake in zai yi sallah ba ba sababu kenan ba sabuwar alwala bane tunda yanzu wanka zai yi la'alla tunanin mai tunanin zai tafi cewa to wata irin alwala ce daban saboda ram'ul ishkal sai aka ce maka a'a irin wannan alwala da ka san yake a sallah din ita ce yayi yanzu bayan wannan kuma bamu da wata riwaya yana wata alwala daban duk alwalarsa iri ɗaya ce yawwa wallahu ta'ala a'ala babu idza zakara fil masjidi ko idza zakara fi masjid annahu junubun yakhruju kama huwa wala yatayammamu mutum da ya shiga cikin masallaci zai yi sallah ya yi alwalarsa ya yi komai da komai ya shigo masallaci zai yi sallah sai kuma ya tuno cewa yana da janaba yanzu alwalarsa tana nan babu sai ya taimama ko in yana so ya sallah saboda ai ita taimama da janaba ma za a iya yinta amma ba a yin alwala da janaba sai dai in wacan alwalar ta sarkin malamai ce kafan fara ko Eh, to sai aka ce a'a yanzu za a yi yanda za a yi ya kurudu sai ya fice daga cikin masallacin kamar ho kamar yanda yake kawai da ya tuno ko a cikin sallah yake ko ba a cikin sallah yake ba ya tuno da jaraba a jikinsa sai ya zaya jikinsa salak sai ya fita a cikin masallaci wala ya tayammam ba zai yi tayammama ba na farko an karbo daga abi huraira radiyallahu anhu qala annabi abu hurairah Allah madaukakin sarki yana yana cewa uqimatis salatu wa uddilatis suhufu qiyaman an tsaye an tada iqamar sallah uqimatu bina'un lil majhul ko an tsaye da sallah wa tsaye da sallah mana du jama'ar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sun tashi za su yi sallah an tsayo an tada iqama wa uddilatis sufufu an daidaita sahu sahu sahu sahu sahu sahu kowanne kiyaman a tsaye kun ga abin da muke magana akan wawu la tufidu a tartib da aka bata ya ce uddilati sufufu wa uqimati salatu to amma kuma tunda dama aka ce ja'a muhammadun wa zaidun ba dole ne wannan ne fara zuwa wa kawai mujarradin abin da wannan wawu take nuna annan shine cewa an yi wa'in abubuwa guda biyu ba amma bata nuna wanne ne aka fara wani abin ba yau amma a fahimtar mu shine cewa ai sai da aka daidaita sahu ko sannan sai aka tada ikama yauwa fa kharaja ila na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito mana ya fito mana falamma qama fi musallahu da yazo ya tsaya a inda yake yin sallah zakara annahu junubun sai ya tuno cewa akwai janaba a jikinsa faƙala lana makanakum sai ya ce mana kowa ya ce mana kowa ya tsaya a inda yake kowa ya tsaya a inda yake sun ma raja'a faktasala sannan sai ya koma gida ya yi wanka sun ma kharaja ilaina sannan sai ta hake tasowa zuwa gare mu wa rasuhu yakturu kansa da danshin jikar ruwa fa kabbara sai ya kabbara fa sallaina ma'ahu sai muka salla tare da shi sai muka salla tare da shi haka ne an daidaita sahu kuma mai tada ikama ya tada ikama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga sahu zai kabbara sai tuno akwai janaba a jikinsa wanda abubuwa duk suna faruwa dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu sai shi malamin duniya ne ba iya kawai ne mutanen bane malamin har karshen zamani ne sadaka a duniya tana da faɗi abubuwa da yawa za su iya faruwa shi yasa wani abun Allah maɗaukakin sarki kan kaddara su faru da shi don mutane su koyi darasi a kansa sadaka sai ya fita abu mai muhimmanci a nan gudun shine ya ce ku jira ni ya ce suka jira shi a saho a tsaye ya tafi ya je sallah a yi wanka ya dawo ya wuce tambaya na farko shine an sake tara ikama to yana tayar ma dai ba mu ji labari ba da mu ji labari ba tun da ba mu ji labarin an ta da ikama ba to fa ikamar farko tana nan kuma sahun ma yana nan yana nan to yanzu mu kaddara a nuna mu masallatan ku kaddara sai liman haka ta faru da shi an zo an ta sai ce ku jira ni ya kake tsammanin eh ko kaki zai je ko kaki zai je tufar sai an yi magana kun ga kuma shine karantarwar fa shi yana madadin shugaban wa'ancan mu kuma irin mu irin mu sunan limaman mu ko ba haka ba to daga irin biye da suka yi a nan zama za ka aka kawata mu ma mu yi alimaman mu sai mu jira yanzu matsalar take faruwa shi ne in an zo sallah lokacin sallah ya yi liman bai iso ba sai kawai ya wuce gaba sai ya wuce gaba wannan yana daga cikin matsalolin da suke damun al'ummarmu ba ma jiran sallah kwata-kwata kaga su sun taru sun jira lokacin sallah ya yi suka shiga sahu aka kira aka tada ikama a nan sarsa ya je tsaya za a kabar sallah sannan ya tuna wanda ya tafi abin ya je ya dawo suna da haƙurin jiran sallah ko a nan mu da mun samu kaninmu da iyayenmu suna da haƙurin jiran limani a masallaci ɗaya za ka ga an yi shekara goma ba na ibi wanda a shekara biyar babu na ibi haka ne a wani masallacin da muke ciki ina jin sallan jima'a allah ji ɗan liman magabaci sai dai shekara biyu ne biyu ko uku ne bai taɓa rasa jima'a ba kuma babu na'ibi wata ran tafiya ta same shi zuwa gombe ina islamiyya ya je samun ya ce ka zo kai sallah da na da ke cewa kaga Allah ya kaddara duk wannan shekarun ban taɓa samun laruri ba wallahi ne fara kira na zo ne sallah a wannan gurin dab da ramadan so ba a lokacin wannan shekarun abin da ke so fita shine babu wanda ya taba tunanin to waye zai zama na'ibinsa to yanzu kuma a the right go ya limami ga abin da zarar limami bai zo ba minti biyar kowa hakurinsa ya kare a cikin masallaci maza maza kawai a kabbara wani lokaci kwanan da muka wata sallah ta ban mamaki a masallacin mu nake faɗa na adare na unguwar mu an kira sallah an sa lokaci an ware lokaci minti biyar na laruri saboda jiran liman minti biyar ya wuce shi mutum ɗaya ne zo masallacin sallah zahar ne sai ke da sai ya ba da grace na minti biyu a yadda na fahimce shi kawai sai kabbar sallah shi shi kadai ya kabbar sallah ya yi raka ɗaya biyu uku duk kuma na zo ni da kuma ne liman da na fahimci sallar azhar yake yi sai na je sai na kabbara na kara jikinsa sai na kabbara sai na gabe min abin ba kenan sallar abin da yake ashe a raka ta hudu yake kuma lokacin da zo ya dago daga ruku'u da haka ga kenan ba samu ko raka daya ba mun tafi kafin mu idar wani sai zo ya jona da ya zo ya jona waliman ya sallake muka tashi ne shi za mu karasa sallah ko to shi da yake haɗa bini gaggawa furfurfurfur ya yi raka sa hudu ni kuma ya tsama ne raka ɗaya zan sallame ya ga na yi ɗaya na yi biyu na yi uku na tashi shi kuma har ya sallame sai wani ya shigo zai sallah sai ya turo shi ya zo ya jona ne ya zan yi ba suna zai turo shi da kansa har ya sanar ya gaba ya turo shi ya zo ya jona ne muna idarwa ni ina idarwa shi ya samu raka daya a guri na mutum wajen biyar suka shigo suka zo su suka tada wani jam'in suka yi jam'i suna idarwa wa'yansu mutane suka shigo duk da na yi calculation sai na ga duration din bai wuce minti goma ba haƙurin minti goma duta mu gaba ɗaya haƙurin minti goma wani magana yake bata fi sati da faruwa ba bata yi sati ba ma saboda haka yana daga cikin abubuwan da suke kashewa kwarjin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallarsa a rayuwarsa zaka gani cewa kusan inda sayyidina abakar ya yi limanci bayansa kaɗan ne kuma kowa zo zai haƙuri har sai ya zo bayansa haka ake haƙuri limamin haka ake haƙuri kuma a zo shigar musulunci sai ta da sai ba da maganin wannan sau da wanda ya zo da farko aka ce yana cikin sallah kamar inda sallah yake jira ko wa ina hada kun fi salati ma da mutum salatu hiya ta basuhu da zaran ka shigo masallaci in dai sallah ta yi kake jira ko minti nawa liman yayi ko awa yayi kai ana rubuta maka kana ta sallah ana ta rubuta kana ta sallah kaga ayyukan ayyukan banzaitin dinka dan haka baka zaman manza ba ga mala'iku suna maka addu'a eh ko gengedi kake yi in dai sallah kake jira to ana rubuta maka ladan kana sallah ko gengedi kake yi in dai kana ba sallah kake jira ba to kana cikin sallah da yake na biyu mala'iku za su maka addu'a ko za su maka addu'a suna cewa Allah maka lahu Allah marhamu Allah maka lahu Allah marhamu mala'iku ne suke nema maka gafara a gurin Allah me yafi wannan riba daga Sa'id bin Musayyib shekara 40 yayi eh 40 yayi sallah a cikin masallaci bai taba ganin kiyar wani ba in ba liman ba yana safin gaba har sai ran da aka zage shugaba ina jin lokacin lokacin bayan suleiman ne ko yan gina abdulmalik an turo da ya ke mu baya aka kama shi haka tsare shi to a lokacin ne ya an sako shi sallah ya tafo ya zo ya samu masallaci ya cika ya ga mutane ce a wannan sabbin mutane ne aka ce a duk yan masallaci ne duk bai san su ba saboda zai riga kowa zuwa masallaci sai shekara ashirin da biyar ba a taba ta da ikama ba face yana cikin masallaci a ba a taba kiran sallah ba yana masallaci shekara arba'in da nan kusan duk ikama da aka yana cikin masallaci saboda haka kullum yana sahun gaba don haka duna baya baya na bai san su ba kuma kowa zai fita ya bar shi to kaga irin ko irin abubuwa yanzu kowa abin nan eh ban ji ba to yanzu har juma'a ma haka yanzu haka muke calculating sai lokacin da liman zai hamu bari musamman a cikin birane Allah ya sauka na muna magana da wasu dalibai ina karatu sai muke magana akan muhimmancin zuwa juma'a da wuri da sauransu to daidai gaban da ana maganar ana kawaita kudu ba a nan masallacin sai kuma aka wani incident a can masallacin idala na bakin hanya su ma wata ran wani daga cikin limamin su ya ja sallah aka ta cece kusan ya je na tsawaita kudu ba
ana magana to daga cikin su a wani ana maganar ai ya kamata a jira da sauransu muhimmancin jiran liman da wani sauransu bayan an gaba sai nake faɗan matsalolin su masu yin wannan magana a ciki da rashin bara'a su ga wannan abin da sai yake bara'a dai sun yi laifi ba su kuɓuta ba eh eh na gani sai ke cewa to ai yake cewa to kaga ai irin wannan bai dace ba so kila kuna da cikin wanda suka yi wannan magana ce a shi shi bai yi ba shi da ba shi ba ya zuwa sai an
sai liman ma ya hau membari sai liman ma ya hau membari yake zuwa sai ya hau membari a sai ya zako ana kokarin tare kawa ta gaga da Allah sadaka da Allah ba wanda hadisi kaga yana karantar da mu wato kenan abubuwa abubuwa tsewa daga abubuwa tsewa yana karantar da mu abubuwa tsewa yakan karantar da mu kuma har yanzu idan mutum musulmi yana da janaba a jikinsa zai iya fitowa ya walwalarsa ko yawa ai annabi sallallahu alaihi ya taba haduwa da Abu Huraira da janaba a jikinsa da ya hango annabi sallallahu alaihi akan kwarwa sai ya noke zille a a na gan ka dazu yanzu ina kai ban gan ka ba ai da janaba a jikina yake sa ban abin nan ba ai na jasa an ce a innal mu'mina la yanjus mu'mini ai baya zama najasa kaga Abu Hurairah ya fito da janaba sai na yawan sa cikin gari ga Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya manta ya shigo cikin masallaci ko illa iyaka abin da ya fi shi ne mutum lokacin da janaba ta same shi wanke ta amma dan bai wanke ta ba babu matsala a rayuwa har sai in buƙatar wankewan ta zo to sai ne zama wajibi kamar misali lokacin sallah yayi kaga kenan yanzu wajibi ne sannan yana karanta da muda'a idan liman ya ce a yi abu kaza a masallaci matsawon abun nan ba shari'a ya taka ba to shi a yi haƙuri annabi sarasa ya ce musu makanaku eh ai ma'ana kifu la ta taharraku ku tsaya kyam kar ku abin nan kuma babu ruwa da ce sahun nan ya wargaje ko kuma sun kasa wato kenan haƙuri yana kuma kantar da mu in an tada ikama wani abu ya zo shi ya dalilin ba a shiga sallar ba zuwa wani ɗan ƙaramin lokaci na laru da yake ɗamfare da larurin sallar ba kuma wani abu na daban ba to ba sai an sake wato kinan ta da ikama ba a sai an sake ta da ikama ba wannan na karanta da mu don mutum ya zo sallah da jika a jikinsa ta wankan janaba ko wankan juma'a ko wankan wani abu ya zo shi wannan duk ba zai zama wato kinan matsala ba masha Allah babu man ittasala